إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا talatin ga watan Jumadal Ula, hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya, dubu biyu da ashirin da biyar. Mun gode wa Allah da ya kawo mu cikin wannan jiha ta Gombe, a kuma wannan masallaci na masjidin taƙawa, muna sa fata Allah lulluɓe mu da taƙawa. tare da waɗannan fuskoki da 'yan uwa masu albarka domin wannan ziyara ta kwana biyu ta sada zumunta da gaisawa da ƙarfafa alaƙa da 'yan uwantaka ta addinin musulunci muna fata Allah ya shiga lamarinmu Allah kada ya banmu da kanmu ko da ƙiftawa ido ne a cikin wannan tafiya tamu mun zo da rakiyar 'yan uwa a dama na nan za a ga a Dr. Mujahideen Dr. Aminu Din Abubakar shi ne a nan farko, Dokta shi ne mataimaki na a Hisba shi ne mai kula da Operation Kau da Badala. Duwannan kama-kama da kuka ji ana yi a Kano shi ne. Gyara sai dai da tasaunan da ake shi ne. Ɗan babban malaminmu ne Shok Dr. Aminu Din Abubakar wanda su suka yi gwagwarmayar kafa sunna a wannan ƙasar baki ɗaya. muna tare da shi sannan kusa da shi akwai dr umar faki wanda malami ne mai koyarwa a college of education kuma ya yi ritaya bayan ya kwashe shekara 35 yana koyarwa kuma ya faɗo ya ci gaba da aikin da'awa kuma dama mai aikin da'awa ne to shine mai wannan farin gemun na kusa da shi akwai kuma ɗayan matashi ne dr aisar fage ina Dr. Aisar yake ya shigo akwai Dr. Aisar zai shigo shi ma malami ne a jami'ar Bayero yana koyawa bangaren aikin jarida wato mass communication kuma mahaifinsa shi ma yana cikin waɗanda aka yi gwagwarmaya da su na yada addinin musulunci da kafashe a wannan wato ainihin ƙasa to muna fatan Allah ya saka musu da alheri ragowar da muke tare da su 'yan hisba ne a wanda dama aikin hisba shine al'amur bil ma'ruf idza zahara tarkuhu wa nahyu anil munkar idza zahara fi'luhu sai kuma waɗanda suke kulan mana da bangaren social media akwai injiniya Salahuddin shine ake gani a tsaye shi ma yayi karatu na bangaren ICT a ƙasar ina wace ƙasa ne ma a ƙasar Malaysia yayi karatun harkar kwamfuta shi yake kula mana nan sana kusa da shi akwai nura shi ma gashi na zaune shi ma yana kula mana da bangaren social media ragowan kuma yan hizba ne akwai mustapha akwai rashid akwai bashir duk su ne muka taho tare da su mu tara kenan muka taho daga kano muna fata allah ya mana albarka mu allah ya muku albarka ku kuma allah ya mana albarka baki daya ko mun samu kyakkyawan tarba daga jagoranci na wato mu na aikin da'awa wanda Dr. Muhammad Lawan ga sha zaune wanda yake jagoranta kuma da albishir da muka samu na gidan marayu sabo da ƙasar Qatar Foundation suka kafa a wannan gari a ciki akwai masallaci akwai makaranta akwai asibiti akwai hostel akwai kuma staff quarters da sauran ɓangarori suka kuma dankawa gwamnatin jihar Gombe shi ko mai girma gwamna ya danka a hannunmu ya ce dama mu muke wannan aikin saboda haka nan gaba kaɗan an gama gyare-gyare a gurin insha Allah za a zo a buɗe gurin to sai kuma ɗalibai da suke da wata ƙungiya waɗanda su kuma gobe insha Allah na san sun ba da sanarwa za mu haɗu a matris can makarantar matris za a gabatar da wani ɗan conference akan abubuwa da ya shafi wakafi da sauransu to muna fata Allah ya saka kowa da alheri ko mun samu kyakkyawan tarba daga limamin wannan masallaci malam Adam wanda duk gwagwarmaya da muka shekara 25 da shi aka yi ta yi a Kano na ma rasa yadda aka yi dawo Gombe an mun ba shi certificate din zama a Kano kawai sai ya tsalle ya dawo Gombe to na san ko da yana nan zuciyarsa tana can Kano dan Kano haka take in dai ka koma Kano to da wuya kai sha'awa wani guri kuma a duniya to muna fata Allah ya saka masa da alheri a na dan yi gyara akan yadda aka rubuta a uh, topic ɗin gwargwadon abin da na sani na abin da yake faruwa. Na canza ma maudu'in suna malanta da malamai tsakanin guluwi da jafa'i. Malanta da malamai tsakanin guluwi da jafa'i. Malanta shi ne ka zama malami, shi kuma malami daga ilimi ne. shi kuma ilimi fannoni ne da shi daban-daban. Ƙarƙashin waɗannan fannonin ne ake samun malamai wani ya ƙware a fanni ɗaya, wani fanni biyu, wani fanni uku, wani ya shahara a wani fannin, wani ya ƙware a wani fannin, wani ya iya wani fannin, wani ya zaƙe a wani fannin, wani ya shishige a wani fannin, wani ya tsoma baki a wani fannin, har dai abubuwa suka zama abin da suka zama. To za mu ji mecece ainihin ita kanta malanta. sannan kuma suwaye malamai sannan kuma ya ake bambance tsakanin malami da wanda ba malami ba to shine topic din zai tattauna akan abubuwa guda goma sha biyu na farko suwaye malamai na biyu yaya ake zama malami na uku yaya ake gane malami na hudu me matsayin malamai na biyar kashe-kashen malamai na shida siffofin malamai na bakwai menene aikin malamai na takwas ilimi da dangoginsa na tara matsalolin da aka haɗu a kai wanda ba a saɓani tsakanin malamai na goma matsalolin da aka yi saɓani tsakanin malamai kuma har yau ba ittifaki ba kuma har alkiyama ba za a yi ittifaki ba sannan na sha ɗaya kyautata zato ko mumuna zato ga malamai sannan na goma sha biyu tsakanin malamai da almajirai da jahilai na farko suwaye malamai shi malami kalma ce ta larabci wanda take nufin mu'allim mu'allim mu'allim shine mallam kamar da ake cewa mu'addib a ce modibo a ce mu'allim a ce mallam shi yasa kaga sakwata suke sa shadda su sa karfi su ce mallam mu kuma sai mu ce ma mu ja mu ce malam to in ka kora akwai ma akwai lam a ciki malam abinda aka yi tasili ko aka cire ko aka yi hazafi shine ainun din nan laraba su ce mu'allim mu kuma sai mu ce sai su ce mallam mu kuma sai mu ce malam malam daga alim ne akwai ma akwai mimun a ƙarshe kenan ainun ɗin tsakiya ɗin aka cire to malim daga ilmu ne ilmu shi ya bada aka tsago kalman malam ko muallim ko alim ko ulama ko muta'allim ko ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ko alim yu'allim yu'allim yu'allim ya'lam ya'lam da sauransu dukkan masadir din daga kalman ilmu ne ilimi shi za a fara sanin ma'anan ilimi sun ce ilimi ta'rifin sa shine ma'rifatul ma'lum alama huwa alaihi fil waqi idraku shay alama huwa alaihi fil waqi wai ilimi da aka ce ai bayanin ilimi sai aka ce ilimi shine sanin abu yadda yake ko kai bayanin abu aje a tara yadda kai bayanin sa haka yake idrakul ma'lum alama huwa alai fil waqi ma'rifatul ma'lum alama huwa alaihi fil waqi wasu kuma ce jazmul qalb ma al istinadu ila dalil wasu ce al ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wa taqlidu yastawiyani abinda ilimi yake nufi shine ka san abu ka bayanin sa a tarar da yadda kai bayanin sa haka yake shine ilimi to ilimi yana da kishiyoyi guda biyar abinda ba sa shiga cikin ilimi kai tsaye ba ne guda biyar akwai aljahalu aljahalu shine idraku shay ala khilaf ma huwa alaihi fil waqi ka faɗa abu aje a tarabba haka yake ba ka faɗa abu kai bayanin abu aje a tarar yadda kai bayanin abun nan ba haka yake ba to shine aljahalu to aljahalin ma sai suka kasa shi kashi biyu akwai aljahalul murakkab akwai aljahalul basit aljahal almurakkab ko aljahilul murakkab ko aljahilul basit ko aljahalul basit bambancin su shine mutum la rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari wannan shine jahilul murakkab rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari wannan shine jahilun basit mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba shake kira jahilci hawa hawa mutumin da bai sani ba ya san bai sani ba shake kira jahilci shimfiɗaɗɗe wato baka sani ba baka san baka sani ba shi ya fi komai illa walmar'u ya jihalu thumma ya jihalu annahu dhul jahali fi asar dalal wa mafudi mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba ya zama ribadaccen bata jahilta fa'adaital uluma wa ahlahu kazaka yu'adil ilma man huwa jahilu idza kunta la tadri wa lam taku billazi yusailu man yadri فكيف إذا تدري ولو كنت تدري أو تدريت لم تكن تخالف من يدري على علم ما يدري وأنت لا تدري وجحلت فآديت الألوم وأهله كيف كسني با أما كان فأد وأن دسك سني دا أبن دسك كني كذاك يؤدي العلم من هو جاهل وجاء أبن بك سني بسيك جاهل تيش الإنسان أدو ما جهلا walau kunta tadari aw tadarraita wai da ka sani ko kana koyan sani lam takun tukhalifu man yadri ala ilmi ma yadri wa anta la tadri da ba za ka saba ma wanda ya sani ba aban akan abin da kai baka sani ba shi ya sani kullum hujja tana tare da wanda ya sani suka ce wannan shine jahilci kai tsaye da yake zama kishiya ga ilimi na biyu shine azzan azzan azzannu yana ɗaukar ma'anoni da dama yakan zo da ma'anar yaƙini yakan zo da ma'anar raji yakan zo da ma'anar zato yakan zo da ma'anar tsammani yakan zo da ma'anoni da dama amma a wajen malamai in sun ce zannu shine tazawidul amrayni aduh ahaduhuma tajawizul amrayni ahaduhuma aqwa min al-akhar awwa guda biyu ne suka taso maka a rai ko a zuciya ko kake tunanin su amma ɗaya ya fi ƙarfi akan ɗayan ko korewa da tabbatarwa ko tabbatarwa da tabbatarwa ko korewa da korewa amma kana jin ɗaya ya fi ƙarfi a zuciyarka to wanda ya fi ƙarfin ya rinjayi ɗayan da shi ma baka kyale shi ba to wanda ya fi ƙarfin shi ake kira zannu shi kuma wanda aka fi ƙarfin wanda bai da ƙarfi a zuciyarka ko tunaninka ko iliminka ko saninka bai da ƙarfi a kansa wannan shi ake kira kuma wahabi tajawizul amrayni ahaduhuma adhafu min al-akhar wannan abin da bai da ƙarfi a ranka to shi yake kira wahami to sannan akwai kuma shak tujuzul amrayni la maziyata li ahadihima ala al-akhar abubuwa guda biyu suna yawo a ranka amma baka rinjayar da ko ɗaya ba ka tsaya a tsakani ka hau kan katanga ba ka ce yes ba baka ce no ba shine shakka tajawuzul amrayn la maziyata li ahadihima ala al-akhar to da zannu da wahamu da shakku da jahalu waɗannan guda hudu duk kishiyar ilmu ne don shi ilimi ya ne da su suka ce to shi kansa ilimin kashi biyu ne akwai al'ilmu nazari akwai al'ilmu daruri al'ilmu daruri ma la ya hataju ila nazarin wasu jilal ilimin da baya buƙatar bincike baya buƙatar zuwa makaranta kowa ma ya san shi shi ake kira al'ilmu daruri baki baki ne ai sai an je makaranta ake sanin baki baki ne sai an je makaranta ake sanin fari fari ne sai an je makaranta ake sanin kore kore ne ja ja ne dogo dogo ne gajere gajere ne mai kiba mai kiba ne siriri siriri ne tsila tsila ne na wada wada ne haske haske ne duhu duhu ne waɗannan ba sa buƙatan kafin a tabbatar maka da duhu duhu ne ba sai ka je makaranta ba ba za ka ce ni fa ban san meye duhu ba ina bukata a shigar da ni aji a yi min bayani akan definition din menene duhu ya zan gane duhu duhu duhu ne ba sai ka je makaranta ba wai walaysa yasihu fil azhani shay'un idza ihtaja an-naharu ila dalili wa in dai za a ce sai an gaya maka safiya ta yi yamma ta yi rana ta fito rana ta faɗi ana sanyi ana zafi sai an maka bayani na ilimi dogo kafin ka gane wannan to babu wani abu kuma da zai ƙara zama ingantacce a cikin tunanin mutane da haka wani shi ake kira al'ilmu ad-daruri ma la yahtaju ila nadhrin wastidlal shi kuma al'ilmu ad-daruri ana idrakin sa ne bil hawasil khams ana sanin sa ne da mahangan dan adam guda biyar mahangan dan adam guda biyar sune al'ain na gani da idona, na ji da kunnena, na ɗanɗana da bakina, na shaƙa da hancina, na taɓa da hannuna. Abinda ka taɓa da hannunka za ka iya hukunci a kansa da cewa yana da zafi ko yana da sanyi, ko abin da ya taɓa ka a jikinka za ka iya cewa yanzu ana sanyi shin sai an kai mutum makaranta ya yi digiri ko ya yi masta zai gane akwai sanyi har ma ya ji sanyi baya buƙatar jin sanyi sai ka je makaranta saboda jikinka ne yake ji da kuma sanyin ya zo jikinka zai gaya maka ana sanyi ana zafi ana bazara ana kaza to da haka abin duk da yake buƙatar ya wato abu ne na fili da kake jinsa a jikinka to irin wannan ba a shiga aji don a koye shi haka abinda za ka taɓa da abinda za ka gani da idanka tantance kaloli tantance ma'aunai tantance nisa da kusa abin tsoro ka gudu abin farin ciki ka tsaya abu ya ɓata maka rai kai kuka ko ka hankalinka ya tashi duk idanka zai nuna maka abin da ya kamata a gudu da abin da ya kamata a tsaya ba za ka ga abin da za a gudu ka ce ai ni ba koyar da ni a makaranta in na ga abin gudu in gudu ba da haka ni jahili ne ba na gudu in na ga abin gudu in ka ga abin gudu baka gudu ba to kai ma baka ga sa gudu na sa gudu ba ne in ka ga ki gudu bai gudu ba ga sa gudu na zuwa ba to da haka da ka ga sa gudu na zuwa to ki gudu zai gudu to kaga ashe kenan baya buƙatar ilimi na abin nan saka abin da zaka gani abin da zaka shaka da hancinka ka gane da wari da samami da ɗoyi da ƙamshi da kaza duk ba sai ka je makaranta zaka gane waɗannan ba haka abin da aka ɗanɗana a bakinka ka ji da zaƙi ko da yami ko da ɗaci ko da bauri ko da salam duk ba za ka iya ba sai ka je makaranta bakinka zai gaya maka waɗannan kalolin ba in dai lafiyar kalau za ka san wannan haka kunnanka da zai ji maka sauti mai daɗi sauti mara daɗi, sauti mai ƙara, sauti mai ban tsoro, sauti mai barazana, sauti na tashin hankali, sauti da zai sa ka bacci ma, wani sautin ya hana ka bacci, wani sautin ya sa ka matso, wani sautin ya sa ka gudu. Duk kunnen ka zai iya tantance maka waɗannan ba sai ka buƙaci ka je makaranta ba. Da haka ma yudraku bil hawasil khams. Abinda ake riskarsa da hawas ɗin nan, hasatul sam, hasatul sam, hasatul lams hasatu sham hasatu zau hasatu basar waɗannan duka ba sa bukatan aje makaranta to wannan ilimin kowa da kowa ya yi tarayya a kansa sai dai wanda ya fi ka kyan ido ko ya fi ka raunin ido ko ya fi ka kyan baki ko ya fi ka kyan kunne ko ya fi ka kyan hanci ko ya fi ka kyan tabawa in dai lafiyar kalon an taba ka zaka ji in ka taba zaka ji in aka wayi gari an taba ka baka ji in ka taba baka ji to baka da lafiya ne duk da waɗannan guda biyar din na fili sukan zo da akasin abin da ake tsammani wata ran zaka ɗanɗana mai zaƙi sai bakin ka ce mai ɗaci ne wata ran zaka ga abu da idan ka babba ne amma ƙarami ne wata ran zaka ji wani sauti amma kai kaɗai kake jin sautin wata ran zaka hango abu yadda ka hango shi ba haka yake ba misali wanda ya je Legas bakin teku ya tsaya idansa zai ce masa sama da ruwa sun haɗe saboda nisan da kake gani sai ka ga ruwan ya haɗe da sama amma hakikanin gaskiya ruwa bai je sama ba sama bata zo ruwa ba amma idan ka zai nuna ma haka idan jirgi ya taho yana ƙara kusa da kai zaka ji kunnen ka ya ga maka jirgin nan yana ƙara in yayi nisa ya wuce inda kunnen ka zai jiyo ƙara sai kunnen ka ya ce maka ga jirgi can ido ya gani amma kuma kunne bai ji ƙararsa ba to yanzu zaka gasgata ilimin ka na cewa yana ƙara kunnen ka ne ya zama an wuce iya level ɗin da zai iya jiyo ƙara waɗannan su ake kira al'ilmu daruri na biyu shine al'ilmun nazari al'ilmun nazari shine ilimin da sai an maka bayani sai an maka sharhi sai ka yi tambaya sai ka gane wani ma sai ka haddace wani sai ka maimaita wani sai an maimaita maka wani sai ka yi ta maimaitawa sannan ya zauna to wannan shine al'ilmun nazari ma ya hataju ila nazarin wasu yanzu na ce idan mutum ya mutu ya bar matarsa da babarsa da babansa su kaɗai ne masu cin gadonsa ba shi da ɗa ba shi da jika amma yana da ‘yan uwa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai amma shi ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da mata abin da ya bari babansa da babarsa da ‘yan uwansa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai nawa za a raba gado ya hataju ila nazarin wasu jilal ba za ka ce eh ko a'a ba sai ka ce to yanzu shi uba nawa qur'ani yace a bashi idan da wani uwa nawa aka ce a bata inda wani nawa za a bata in ba wani ko sannan yan uwa shaqiqai da li abbai da li ummai suna da gado tunda uba na nan da rai eh idan uba yana nan da rai da shaqiqai da li abbai da li ummai ba za su ci gado ba idan ɗanka yana nan da rai ɗan da kai ka haifa ka mutu ka bar shaƙiƙanka da li'abbanka da li'ummanka amma kana da ɗa ɗaya to ɗa ɗayan nan duk ya tsara shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai ko kuma ba za a ba su sai ka mutu ka bar babanka ya rasu ɗanka ya rasu amma kana da ɗan ɗa ɗan jika wato ɗan ɗanka jikanka ɗa namiji to sai zo ya hau kujerar babansa shi ma sai tare shakikai da li'abbai da li'ummai ba za su ci gado ba saboda samun wannan to kaga wannan ilimi ne da ya hataju ila nazrin wastidlal sai ka yi bincike sai ka yi nazari sai ka duba hajibu isqatin hajabu naqalin sai ka duba alwarithuna min rijal alwarithuna min nisa sai ka duba in wane yana nan baya barin wane ya ci gado in wane yana nan ba zai ba wane ya ci gado ba kaga wannan ilimin ba ilimi ba ne kawai da za a ce yes or no sai an tsaya an bincika idan an faɗi yes ɗin kowa ya sani eh akwai mata guda arba'in da bai halatta ka auri ko ɗaya daga cikinsu ba ba za ka ce eh ko a'a wai ka ce malam to ina suke ko me hujjan kowace kaga ilimin ya hataju ila nazrin wa tidlali ilimi ne da sai ka yi nazari kuma sai ka nemo hujja sai ka kawo hujja kuma sai an yi nazari to wannan shine ilimin da aka fi bukata shi saboda irin wannan ilimin ake cewa ka tafi kai karatun primary shekara biyar saboda irin wannan ilimin ake cewa ka je kai karatu a secondary shekara shida saboda irin wannan ilimin ake cewa ka tafi jami'a ka shekara hudu ko ka shekara biyar ko ka shekara shida ko ka shekara bakwai saboda wannan ilimin ake cewa ka tafi bautar ƙasa ka je ka shekara ɗaya ka ƙara gogewa ka san ƙasarka saboda wannan ilimin za a ce ka zo intabiyu za a ɗauke ka aiki ka zo da takaddunka ka zo da kaza za a yi maka interview za a baka aiki saboda aikin da kace ka iya a rubuce ana so a tambaye ka ga za ka iya sha aikace sannan sai a tura ka aiki to irin wannan ilimin shine ilimin da ake zama malanta a kansa kenan yanzu mun gane al-ilmun nazari allazi yahtaju ila nazarin wastidlal shine ilimi mai fadi da ake zama ilimi a kansa to malamai sun kasa ilimi shi wannan ilimin an-nazari wastidlal din kashi biyu akwai ilmul hayati akwai kuma ilmul din ilmul hayati shine ilimin rayuwa zalla ba tare da an saka addini a ciki ba ilmul hayati kuma ilmul din shine ilimin addini zunzurutun ilimin addini na sanin Allah da manzansa da duniya da lahira da abin da ya kunsa ilmul hayati ilimin da zai gyara maka rayuwar duniya shine Allah ta'ala gaya mana annabi Adam alayhi salatu wassalam an fifita shi akan mala'iku da sanin abin da ke cikin duniya da yadda za a sarrafa shi ilimin da Allah ya fifita annaba Adam da shi akan mala'iku ai ba ilimin sanin lahira bane ba ilimin tauhidi bane ba ilimin kaza bane a ilimi ne na duniya ita duniya kanta me a cikin ta me sunan komai da yadda ake sarrafa shi saboda za a sauke shi a duniya shi ne ya cancance zauna a duniya don shi ya san sunan komai na duniya da yadda ake sarrafa shi shi sa kuga ai wasu abubuwa aka bujiro da shi aka ce faɗi sunansu su وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ملائكة باسد علم توحيدي باسد علم إيماني باسد علم سنن الله da sanin addinin Allah da sun ma fi kowa kwarewa a wannan fannin ba annaba ba kun ga ashe kenan wato ilimi ne na abin duniya da yadda za a sarrafa shi abdullahi dan abbas ya ce an bujuro musu da abubuwan da ake amfani da su a duniya ne to ba za ka san amfani ba za ka san suna ba sai ka san amfani da ake da shi yanzu ka zo ka aje wa mace tabariya ka aje tabariya ka aje muciya ka aje mabirgi na'am ka aje mara ka aje koko na'am ka aje fefe ka aje rariya kowanne nan daga jin sunansa ko ya sa abin da ake da shi tirmi daga jin kalmar tirmi to haka halarto da aikinsa taɓarya muciya mabirgi rariya mara daga sunan abu ake jin aikinsa lauje fatanya galma diga gatari allura matsefata duk an gane daga sunansu za a gane amfaninsu zare magirbi mahuci hula riga wando takalmi safa gilas agogo kwamfuta waya handset duk wanne daga jin sunansa ba sai an ce maka to ga abin da ake yi da shi ba komai sunansa yana tafiya tare da aikinsa wannan ilimin shine ilimin da yake gyara rayuwar duniya sannan ilimin da annabawa suka kawo shine ilimin sanin Allah duka annabawa da Allah ya aiko sun zo su gaya wa mutane waye Allah da mutane ba san Allah ba to waye Allah ba yadda za ka yi kasan Allah sai ta hannun manzannin Allah. Idan sun maka bayani ka san Allah, to sai su gaya maka me Allah ike so a yi, me Allah ike so a bari. Shari'a kenan. Sai kuma su gaya maka idan ka yi abin da Allah yake so a yin nan, ka bar abin da Allah yake so a barin nan, to an je lahira za ka shiga aljanna. Idan ka ƙi yin abin da Allah ya ce a yi, ka ƙi barin abin da Allah ya ce a bari in ka je lahira za ka shiga wuta kenan manya-manyan aikin annabawa a cikin alkur'ani kaf in ka duba ayoyinsu da aikinsu gaba ɗaya za ka iya dunkule shi a cikin waɗannan abin guda uku waye Allah me Allah yake so a yi me Allah yake so a bari wani sakamako Allah ya tanada wa waɗanda suka yi sannan wani tanado wani tanadi tanadi ya ma waɗanda suka ki bari idan ka yi ka bari aljanna in ka ki bari ka ki wuta to wanda suka gaskata annabawa suka yi musu bayanin Allah suka yi musu bayanin shari'ar Allah su kuma suka yi aiki da shari'an Allah nan to su kuma za su samu kyakkyawan makoma a lahira to wannan ilimin shine ake kira ilmuddin ilimin addini to da aka zo Allah ya ko annaba sai suka haɗe biyun guri guda zaka ga a shari'ar musulunci akwai abin da ake kira maqasidu shari'a cikin ilimin shari'a maqasid maqasidu shari'a din nan akwai abubuwa guda biyar wasu kan mai da su takwas wasu mai da su goma amma dai asalin su biyar ne ragowar ma daga cikin ake ciro su na daya hibzuddin hibzuddin sun zo su tsare addini me addini abin da ake bautawa Allah da shi shine addini abinda Allah ya yarda da shi ya so shi na maganganu da ayyuka da kudiri wanda ake bautawa Allah da shi shine addini to wannan addinin annabawa sun zo su kafa addini su yada addini su kara addini su tabbatar da addini to me yake kafa addini me yake kara addini me yake yada addini me yake wanzar da addini me ke sa addini ya karfi har ya shugabanci mutane to karkashin wannan sai kaga an ce ayi ilimi a san ilimin addini abin da ke cikin abin da ke rike ilimin addini abin da ke rike addini ba zai mutu ba shine a san a san shi ilimin sa akwai ɗalibi nan da ya kawo min ziyara daga Zaria sai nake ce masa duba baya na nan za ga littattafai duk littattafan nan sako ne akwai sakon da aka ajiye shi shekara dubu yana ajiye da ba dan an rubuta shi ba zai shekara dubu bai goge ba yake masa kaga mu wadda imalikin ta shekara dubu da kusan ɗari uku a ajiye yanzu ka ɗauki muwaɗa ka sa wa mutane darasi kana karanta musu wa muwaɗa to karanta, karanta musu saƙon da aka ajiye shi a rubuce shekara dubu da ɗari uku kuma ka buɗa ka gane kawa mutane bayani su gane wani harshe ne kowane yare ne a duniya za ka aje sako shekara dubu da ɗari uku mai karantawa ya gane waɗanda ake karanta su gane don kowane yare canzawa yake gogewa yake karuwa yake yi kalmomi tsofaffi mutuwa suke sababbi bullowa suke yi sai a waye gari wata rana kana bahaushe sai a faɗi kalmar hausa ka kasa ganewa kana ba fulatani sai a faɗi kalmar fulatanci ta daɗe tsohuwa ce sai ka kasa ganewa an daina amfani da ita sai a faɗi kalmar wato yarabanci ko ibanci ko kuma sauran yarurruka sai ka manta da kalmar saboda ta daɗe ta tsufa tsofaffi suke amfani da ita matasa sun yi watsi da ita a cikin kamus ɗinsu to kaga wannan na farko shine hibzuddin karkashin hibzuddin din nan ne aka ce ai ilimi aka ce a karantar ai wa'azi ai a yada kaza a kara kaza duk karkashin wannan ne da gina masallatai da gina makarantu da daukar nauyin dalibai da yin karatu da gina santoci na koyar da addini da majalisoci da makarantun qur'ani da na tafizul qur'an da na zaure da hudubobin juma'a da rubuce rubuce duka waɗannan hibzuddin addini ne ba a so ya kare ko ya mutu ko a daina yin sa duk juma'a sai ai ma huduba dan ka rike addini kamsu salawa sai ka zo kai sallah sau biyar shi ma lahibzuddini dan da ba a sallah wani mantawa zai amma sau biyar ake sallah shekara sai a je ayi haji ka amanta da addini in azumi ya zo sai ayi azumi in zakka ta zo sai a fita da mai karba da mai bayarwa su kenan in zakka ta zo akwai masu karba in zakka ta zo akwai masu bayarwa sai a bawa masu bayarwa su bayar masu karba su karba sai a zauna lafiya in haji ya zo masu hali su tayi su je su ga musulunci nan ba iya su kaɗai suke yi ba akwai ƙasashe a duniya kaga wasu mutanen baka taba ganin kalar su ko yaran su ko halittar su ba su ma sun zo musulmi ne su ma kun haɗu da su kuna bautawa Allah a guri ɗaya waɗannan shi ne da haka tun daga kitabul daharati har ya zuwa kitabul hajji duka na lihibdiddini duk wanda ya buɗe maka kitabul dahara to yana koya maka yadda zaka tsara addini ne da alwala da sallah da temama da wanka da alwala da sallah da sallah matafi da sallah zaman gida da abin da ya shafi waɗannan ɓangarorin na sallah duka da abin da ke gyara ta da abin da yake ɓata ta da abin da yake tabbatar da ita duk yana cikin ɓangaren hibzuddin haka na aka shiga zakka mai zakka mai bawa abin da ake wa zakka da nisabi da hawul da, da, da sauransu duka hizbuddin ne in ka shigo haji haka in ka shiga azumi abubuwan da ake wa uh, ake yi kiyaye azumi da su da menene azumin da abin da ke bata shi da abin da ke gyara shi yana karkashin hibzuddin hakan shi ka shiga haji to da ka gama wannan sai kuma ka shiga babi na biyu shine hibzul mal ko hibzul nafs hibzul nafs kiyaye rai kowa ya zama da ransa kada a kashe kowa sai wanda shari'a ta kama da laifi na adalci ta yi masa hukunci na adalci ta kashe shi amma kai ba a baka dama kawai dan kana jin haushin mutum ko dan ba addinin ku ɗaya ba ko dan ba yaran ku ɗaya ba ko dan ba siyasa ku ɗaya ba ko dan ba manufa ku ɗaya ba ko dan ba kabila ku ɗaya ba ko dan ba jinsin ku ɗaya ba ko dan ba kala ku ɗaya ba ko dan ba garin ku ɗaya ba ko dan ba ƙasar ku ɗaya ba haka kawai ka kashe shi musulunci bai yadda ba shi yasa ya kasa mutane dangane ga ransu zuwa kashi biyar akwai muslim ma'sumud dam muslim ma'sumud dam musulmi wanda an tsare jininsa babu abin da zai sa a duniya a taɓa jininka kana musulmi sai idan an kama ka da laifi uku an maka shari'a a musulunci kai ridda ta hanyar zagin Allah ko zagin annabi ko zagin musulunci ko rushe asalin addini a kai ka kotu a yi maka tuhuma ka kasa kare kanka a yi maka hukunci a baka kwana uku ka tuba in baka tuba ba a zartar da hukunci kamun rijja kenan hibzuddin wanda ba musulmi ko sai aka kasa shi kashi uku hudu akwai muharif ko muharab akwai zimmi akwai musta'min akwai mu'ahad zimmi zimmi cikin ku ɗaya da shi garin ku ɗaya da shi unguwar ku ɗaya da shi gidan ku ɗaya da shi kabila ku ɗaya da shi amma kana sallah baya sallah kaga ba wanda zai ba wani haraji zimmi kenan sai ai aqdu zimmi ku zauna lafiya kai da shi kakka taba addinin sa kai taba naka kakka zagi nasa kai zagi naka in an kawo muku hari ku shiga tare ku kare kanku in za a cuce ka ya taimaka ma in za a cuce ka taimaka mashi shine aqd na zimma da ake yi akwai musta'min wani ne daga kasar waje yake son ya zo Najeriya ya ga halin da muke ciki amma shi ba musulmi bane sai aka buga masa visa to bizan nan da Najeriya ta buga masa dole ɗan Najeriya duka ya kare mutuncinsa saboda ƙasa ta yadda ya shigo in ya zo ya ce na zo masallacin takawa na so ga yadda aka gina shi kuma in interview da imam masallacin takawa in jiya yake koyawa yake tsara sai mu bashi lokaci yayi ya gama shikenan ya in ana shigowa masallaci mu shigo da shi in ba shigowa mu sai tsaya a waje ba ruwanmu da yana sallah ko baya sallah ƙasar mu ta yadda ya shigo ya yi bincike ko ya aiki ko ya ga yadda muke tafi da addininmu ko yadda muke tafi da rayuwarmu ko yadda muke tafi da al'amuranmu na yau da gobe akwai wata mata ta taɓa zuwa hisba daga ƙasar australia baturiya ce ta zo hisba ita ba hisba ta zo ba asali ta zo ne akan binciken drama fina-finan drama da ake da hausa ko kuma ake kiran na hausa kusa akwai banci tsakanin drama hausa da kuma drama hausawa da kuma drama da ake da hausa da kuma drama hausawa to wannan drama ta zo yin bincike abinda ya kawo ta shine abinda suke gani a cikin drama halinmu ne yan drama suke gaya wa duniya in ba halinmu ba ne to mu muke koya wa 'yan dirama ko 'yan dirama suke koya mana idan aka ce wata ta kashe mijinta da wuka kuma aka ga a dirama wata ma ta kashe mijinta da wuka to waye koyawa wani sai da aka yi dirama sannan wata ta cika mijinta wuka ko kuma sai da macen ta cika mijinta wuka sannan aka sa a dirama kun gane abin da ya kawo matan nan ta yi bincike kenan daga australia mu muna zaune ba mu san me ake ciki to da ta zo sai ta ce tana sha'awar kuma ta zo hizba saboda ta ga wata ‘yar uwarta baturiya da ta zo wani aiki ta je ta yi rubutu mai kyau a kan hizba bayan da an je an zazzagi hizba a duniya an ce mu muke shari'a jihohi to ita ta je sai ta yi rubutu to sai take son ta zo ta ga wannan ƴan uwar ta ta rubutun da ta yi na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne shi da suke a kawo ta hisba ta tashi zuwa abin nan siket ɗinta iya nan gashin ta azube yadda dai turawa suke ne ta zo kuma aka yi sa'a ɗan hisba mata suka tare ta akwai dama malaman makaranta akwai masu digiri biyu akwai masu suka aka ji aka ta zuba turanci tana tambaya tana ba ta amsa to ya kuke gudanar da kaza ya irin su domestic violence din nan dukan mata a gida ya kuke yi da cin mutum wasu kullun gani suke in mace ta zauna a gida an ci zarafinta ai su zama a cikin gidan shine cin zarafin ko baka mari mata ka ba in dai ka zauna a gida kai kake kawo tuwo ba kwa fita tare kuna neman tuwon to su a gurin su ka ci zarafinta kamata yayi da safe kowa ya kama gabansa a haɗe da daddare ba za ta tambaye ka ina za ta ba ba za ka tambaye ta ina za ta ba za ta gaya maka ina za ta ba haka kai ma in ta gama harkokinta da daddare in kai ba gama harkokinka sai ku haɗu kowa ba zai tambayi kowa daga ina yake ba to shine kowa yana da yanci kenan amma in sai ta nemi izinin ka za ta fita ko ka ce ta zauna a gida kai ka fita wai fitan ma sai da izinin ka shiga wani ma sai da izinin ka to an samu domestic violence an an an takura musu da suka yi mata bayani ta gamsu aka ce ana dukan mutane in ka shiga Kano za ga mace in ba hijabi an bita da kokara an buge wani aka ga wani ba musulmi bane ko kaza kaza ta aka mata bayani ta gamsu aka ce ai ma mafi yawa wasu da suke kawo case na kasuwanci ma mafi yawansu ma ba musulmi bane sun fi gamsuwa su zo hizba da su tafi gaban alƙalai so dan sun zo gaban hizba akan yi wa mutum bayanin aya da hadisi a matsayinsa na wakilin musulmi ya je ya mu'amala da wanda ba musulmi ba ya cuce shi ya ɗauka duka musulmi haka suke an karɓowa waɗanda ba musulmi ba da yawa haƙoƙinsu a hannun musulmi saboda sun kawo hizba ta mamaki saboda duk an ji an ɓata sunan abubuwa ashe rashin bayani da rashin rubutu da rashin wakilci yana cewa abin da yake cutar mu to kun ga wannan ya nuna mana cewa in ana son a tsare rayukan mutane to duk wanda ya shigo ba musulmi ba mutukar ya bi ka'ida da gwamnati ta sa to ba mu da iko mu taba shine al-musta'min al-mu'ahad wanda da ƙasar mu da ƙasarsa akwai wata yarjejeniya sawa'un ta dindindin ce ko mai tsawon lokaci ce ta wani lokaci ce shi ma wannan ba ruwan mu da shi zimmi musta'min sai mu'ahad sai muharib muharib wanda yake fada da mu shi ma yana ƙasarsa muna ƙasar mu in ya gamu ya bige mun gan shi mu bige to wannan shine muhari wanda ake yaki da shi to shi kuma ka'idar yakin ita ma tana da abubuwa da yawa da aka sanya kafin a yaki da ana tsakan yaki da bayan an yi yaki akwai ka'idoji guda takwas kafin a shiga yaki akwai ka'idoji guda goma sha biyu da ake kewa in ana tsakar yaki akwai kuma ka'idoji guda biyar da ake kiyayewa an gama yaki ana yaki kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yaki ka a kashe mace ko ka a kashe yaro ka a kashe tsoho ka a ƙarasa mai rauni ka a ƙona gari ka a yi musula ko a kira mutane zuwa ga abu uku zuwa ga musulunci ko zuwa ga biyan jizya ko ko su taso su dawo inda muke ko kama kama duk waɗannan ƙa'idodin suna nan to duk waɗannan an sa su ne don a kiyaye rayuka kowa ya zama yana da ransa kuma aka tsananta dokar rai me tsananta dokar rai komai kai na kuskure zaka ji an ce an yafe maka amma banda kisan kai amma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an in ka kashe mutum da kuskure sai an nemi ka biya diya sai kuma an nemi ka yanta baiwa kai azumi guda 60 in ka kashe shi da kuskure diyan nan za ta iya zama dinari dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko miliyan ɗari da hamsin za ka ba dangin wanda ka kashe da kuskure in kwa da ganganci ne ko mai kama da ganganci sai abin da ka gani saboda hizbin naf an hana kisan kai sai aka sa na uku shine hibzul mal tsare dukiya saboda tsare dukiya aka yi hukuncin yanke hannun ɓarawo saboda wannan aka yi hukuncin 'yan fashi da makami inna ma jaza'ul lazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا aka ha- aka yi hukuncin sata kwace fashi sane na aka hana cin kudin ruwa da algus da ha'inci da zamba duka waɗannan do- so don me lihimzul mal don a hana taɓa dukiya sana aka shiga na hudu shine hifzul aqal ka a bari hankali ya shiga cikin halin kakanuka saboda Allah yana cewa liulil albab liulil nuha liqaumin yatafakkarun liqaumin yaqilun liulil absar fa'tabiru ya ulil absar al aqlu hankali sai aka hana duk shan wani abu mai maye musulunci yace kullu muskirin khamr kullu khamrin haram lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo mafi yawan duniya ma ruwan sha giya ne wani hawasiya yake in na mutu a je a zuba tulu uku a cikin kabari na sai ya jike sharkafsa na saka gawata domin kashina ma ya zama yana shan giya bayan mutuwa ta bayan nan kuma a tuttule masa tulu biyu aka sannan a rufe shi to da tsaba shan giya da musulunci ya zo ya ga duniya mafi yawansu bugaggu ne to sai ya ɗauki matakin yadda zai raba mutane da giya aka fara da suratul amfal ay suratul nahl tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana sakaran wa rizqan hasana sakaran wa rizqan sai aka ce hasanan rizqan hasanan shi ko sakaran fa ba a ce masa hasanan ba sai suka ce tun daga nan Allah ya tur da giya aka koma suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas aka koma suratul nisa la taqrabu salata wa antum sukara aka koma suratul maida ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا aka faɗi abu goma sha uku da giya take kawo na musifa a cikin jama'a za ka daga nan duk wani mai giya aka dinga fasa tulun giya aka dinga fasa giya mai jarin giya duk aka rushe giya gaba ɗaya aka tir da ita aka tsine wa abu goma da ke da alaƙa da kayan maye don jama'a zama cikin hankalinsu in ana shan giya za a yi kisan kai za a yi barna za a yi sakin aure za a yi fushi za a yi fada saboda wanda baya hankalinsa ba abinda ba zai gaya maka ba kai ma baka cin hankalinka ba irin rama da ba za ka yi ba saboda haka sai kaga an samu tashin hankali sai aka tsallaka hibzul nasab hibzul nasab kiyaye nasaba da kiyaye mutunci wasu kan hada su kiyaye mutunci da kiyaye nasaba mutuncin mutum shine shi musulunci bai yadda ba ka kawai ka kalli mutum kai masa kazafi in kai mutum kazafi to sai a baka dama ka kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da kazafinka idan ka kasa kawo wannan shaidun guda hudu to musulunci ya ce a maka abu uku na farko a azane ka a maka bulala guda tamanin a kotu za a maka bulala tamanin ana kirgawa har sai an cika tamanin cif cif sun malam ya atu bi arba'atu shuja fajliduhum 80 jal Allah ne ya ce ayi 80 zaka ba za a yi 90 ba ba za a yi 100 ba ko ba za a yi 70 ba ba za a yi 79 ba ma sai ta cika 80 daidai Allah yake so amma wanda yayi wa wani kazafi kazafi ka ce wa mutum mazinaci ko ka ce luwaɗi yake shine mafi munin kazafi wanda zai hada da mutunci da kazafi akwai kazafi kuma ka ce ɓarawo ne ko maye ne ko ɗan 49 ne ko ɗan colt ne ko ƙiban nan da yake ciwon ƙanjamau ne rami wannan kai da yake ciwon ƙanjamau ne ko kaza ka ɓata masa suna to zai iya kai ka kotu sai alƙali ya ce kawo shaidu idan ka kasa shaidu to sai alƙali ya ga hukuncin da zai ma saboda me a tsara mutunci inna dima'akum wa amwalukum wa aradukum haramun alaykum to wannan shine abinda malaman musulunci suke koyawa ashe kun ga malamin musulunci shine wanda ya san shari'ar musulunci da manufofinta daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma istinbadin da aka yiwo daga cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah shine fiqh shi alkur'ani shine asalin addini duk addinin musulunci daga alkur'ani yake ciro shi to shi qur'ani umarni yake bayarwa da kaji ana cewa ai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ai qur'ani ne yace ai aiki da koyawar manzo Allah shi qur'ani shi yake bada umarni aya 42 tace abu manzo Allah ce alqur'ani bayan ya zo da qur'anin sai kuma tace abishi to abishi tunda ya zo da qur'ani abishi eh abishi ya nuna yadda za a aiki da alqur'ani shi yasa zaka ce ati'u Allah wa ati'ur rasul ati'u Allah me kenan alqur'ani wa ati'ur rasul me kenan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wama ataakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun aga alqur'ani kuma Allah ce fi rasulillahi saboda qur'anin ba zai aikatu ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake aiki da qur'ani mu ga yadda ake aiki fi rasulillah saboda ƙur'ani yana da da larabci aka saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin to shi kuma larabcin nan shi ya fi kowane yare faɗi wani bincike da aka yi a kan yarurruka dubu bakwai dubu bakwai da ake da su a duniya wanda suke ake amfani da su dubu bakwai ne to cikinsu gyaran da ke da kalma miliyan ɗaya su fi biyu ko uku ba amma larabci shi kaɗai yana da kalmomi miliyan goma sha biyu miliyan goma sha biyu ɗaiɗaikun kalmomi kuma kalma ɗaya wata ta larabci ɗaya sai ta ɗau fuska goma ita kaɗai yanzu ka ce a ainu mai kenan ainu ainu alasa ja'al insanu ainuhu mutum ya zo shi ainu ainan fiya tusamma salsabila inda ruwa ke fito ana kiransa ainu kuma dai ain ya nun ne su ne dai ba sa canza ainu na idon kallo ainu na maye ainu na ainihi, ainu mai bincike, ainu kuɗi, ainu gani, ainu ruwa. To, wannan yaran da shi aka saukar da Alƙur'ani. Idan ba annabi sallallahu Alaihi wasallam da zai gaya maka cikin ainun nan wace ake nufi, ya za ka yi? Ragiba, me kenan? to in ka iya larabci da an ce ragiba sai ka ce karasa saboda ita kadai kalmar ragiba ba za ka bata wata ma'ana ba sai ka lura da me ya zo a gabanta ko me ya zo a gabanta ragiba anhu ragiba fihi anhu fihi anhu ragiba anhu baya son sa ragiba fihi yana son sa to a ina kin da son ya fito tunda da ragiban nan ita ce ragiban ita ce dai ragiban harafin da ke gaba an ne wannan fi ne amma fi din sai canza ma'anar ragiban an din sai canza ma'anar ragiban sai ta tashi daga soyayya ta koma kiyayya to a cikin wannan yara aka saukar da alkur'ani sana ko sabuwa guda goma sha uku da kalmomin suke magana a kai akwai am akwai khas akwai nas akwai zahir akwai mujmal akwai mu'awwal akwai mutlaq akwai muqayyad akwai mafhum akwai manṭuq akwai amr akwai nahi akwai haqiqa akwai majaz waɗannan abubuwan guda goma sha hudu duk daga kalmomin alkur'ani da aka samu sunayensu to zai tantance maka kowace kalma mai ake nufi da ita in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sauko da alkur'ani ba kaga ashe kenan sanin alkur'ani da sanin fassara ta alkur'ani da sanin alkur'ani a aikace sai an koma zuwa ga wanda aka saukan ma da alkur'ani dan shi yafi kowa sanin abin da Allah yake nufi da kowace aya da ma'anarta amma da ba da haka ba wani ko wani in ya gabas qur'ani zai rike ya gabas wani ya rike ya yamma wani ya kudu wani ya wani ya sama wani ya kasa saboda kalmomin amma alqur'anin shi yake faɗan yadda za a yi to yadda ake yin shine qur'ani yanzu misali sai mutum ya je ya kashe yana aiki harami sai ya je ya kashe barewa yana cikin ihrami na aikin haji sai ya kashe barewa mai qur'ani yace ayi ya hakumu bihi zawa ajalin minkum sai qur'ani ya nada mutum biyu su je su zauna su fitan masa da hukunci yanzu in sun ce tunda ka kashe barewa to muna ga a cikin dabbobin gida me ya kama da barewa na'am so ne ce akuya sai su bin suka da kan kai ka je ka bada akuya Allah ne ce bada akuyar amma Allah ya nada waɗanda za su sa ya je bada akuyar so da ya ce hukumu bihi zawa adalin minkum a nemi mutum biyu masu adalci su hukunci kaga qur'ani ya nada masu hukunci da sunansa bai faɗi irin hukuncin da za su yi ba su su je ya ba su dama ya dai naɗa su je su yi hukunci yadda suka ga dama amma su zama masu adalci sai a ce wannan hukuncin da suka yi ba za ka samo shi a cikin alkur'ani ba amma za ka ga naɗa su a cikin alkur'ani idan ana rigima da miji da mata sai Allah ta'ala ce fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma sai aka turo miji ya turo wakilinsa mace ta turo wakilinta sai suka zauna sai na bangaren mijin ya ce arabu wanda nake wakilta ce ba zai iya zama da ita ba sai na bangaren mata ce ba za a rabu ba ni wacce nake wakilta ta ce tana son mijinta sai ka ce a to shikenan a sa ka'ida su koma mana sai ce to a zo a rubuta ka'idar me yake so ta yi me baya so ta yi me take so ya yi to wannan ka'idar duk da za su rubuta ba za ka gansa a cikin alkur'ani ba amma Allah ya ce a naɗa su su rubuta in aka zo ma ta kai kace ina wannan ka'idodin suke alqur'ani babu amma qur'ani ya nada su jasi wannan hukuncin to duk hukuncin da suka yi qur'ani ya karba zace in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma shi Allah ta'ala ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa mutane alqur'ani abinda suka gane ya bayyana musu alqur'ani sai Abdullahi dan Abbas yace a qur'ani akwai abu hudu tafsirul qur'ani hudu ne ismun ta'rifuhu al-arab min lugatiha in ka kasa qur'ani kashi hudu yace a cikin kashi ɗaya wanda duk balarabe ƙwararren balarabe yanzu babu wannan fa sai wanda ya koya wanda duk kaga ya iya larabci mai kyau zama ya ka koya masa amma mafi yawa larabcin da ake a kasashen larabawa ai ba original din irin na cin alqur'anin bane duk kan karya ka'idojinsa yasa kowace ƙasa za ka ga ta larabawa da irin nata amiyar in ka je na masar daban na sudan daban na libya daban na saudiya daban na qatar daban na yaman daban amma ba gan shi a rubuce ba duk karyayye ne in ka ga larabci mai kyau sai dai ka ga a rubuce ko na ilimi ko na jarida ko na labarai da sauransu to sai ce qismun ta'rifu arabu min lugatiha wa qismun la yuzaru ahadun bi jahlihi akwai qismin da kuma ba za a yi maka uzuri dan baka sani ba saboda a fili yake kowa ma aqimu salata wa atu zakata ai ka san umarni ne nan guda biyu ɗaya yana cewa ai sallah ɗaya yana cewa fidda zakka wa qismun ta'rifuhul ulama ko ya'rifuhul ulama akwai kismi na hudu na uku duk malami sai aka ce malami ya sani akwai abin da ba wanda ya sani sai malami sai aka ce wa qismun la ya'lamuhu illa Allah akwai kuma kashin da ko an